بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم laraba sha bakwai ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da sha ɗaya za mu tashi darasi na ɗari da sha biyu a cikin kitabul goyo inda za mu tashi shafi na ɗari hudu da hamsin da uku daidai babin da yake cewa babu lokacin ko allokacin babin da zai magana a kan tsuntuwa shine allokata malai ce ta harifuwa ma'anar lokata yake allokacin hiya kullu malin ma'sum ita ce dukkan alaliyar dukiya wadda take mu'aradin lillaya wadda aka bujiro da ita wajen tozarta wadda aka bata za ta iya tozarta la yu'rafu malikuhu alhalin bi ita bai sani ba ita ke kira tsuntuwa mai dukiyar bai sani ba idan aka bata kuma za ta tozarta wa kafiran ma laku alama laysa bi hayawan da yawa ma ana faɗin maganar akan abin da ba ma dabba ba wala yu'rafu maliku wala la yu'rafu maliku ai kamar ni ma haka nake ko me dukiyar bai sani ba haka ne ko ba haka wani alaku yawa وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان sau da yawa wato ana sakin kalmar akan abin da ba ma dabba ba a ce kaza ya faɗi ba dole sai dabba za a kirawo bataccen abu ba ko abin da yake na tsintuwa kai abuwa amma hayawan fa yuqalu lahu dalla amma in dabba ce ba za a ce lokata ba sai dai a ce batacciya dalla matacciyar dabba shi za ki cewa man aka da zalatan fa huwa zalim an gane ko eh wanda ya dauka da jiki a wajen shi ne ke yi alwajibu ala al-muttaqi wajibin da yake kan wanda ya yi zuwa man da kada malan duk wanda ya tsinci dukiya wajaba alaihi an ya arifa jinsahu wajibi ne ya yi tijiyar wato ya yi tijiyar jinsin dukiyar jinsin abin da ya rinta wa adadin da adadinsa sun mai yi da ɗan adadin sannan ya kafa shaida ya samu wani mai shaida guda ɗaya ya kafa shaida da shi cewa a matsayin da kafin ta kuna tare da abokinka sai ka ce kana shaida ga shi na tsinta ya zama shaida summa ya hafazu sannan zai kiyaye ya hafazu ya kiyaye wannan abin da ya tsinta wa yu'arifahu sana sannan ya kijiya tsawon shekara daya fa in akbarahu sahibuhu bil alama idan ma abokin wannan kayan da ya tsinta ya zo ba shi labari ta hanyar gaya mara alamar abin da ya yi sai yake da ba'ahu ilayhi sai ba shi kudin sa walau ba'da sanati ko da bayan shekara ɗaya ko bayan shekara ne da an sai kai da haribin sa shekara ɗaya bayan shekara ne yau za ka biya shi kudin sa ko za ka biya shi abin sa dan za mu zo mu ji da kai don jura ba ka ce kai shekara ɗaya sai kai sai ku mutum mai abin ya zo daga baya bayan ka kai kudin za ka biya ko za ka biya shi ba za ka bai da ibn umar ji yana ganin za mu ji nan gaba shi a gurin sa in ka tsinta abu ma sai ka ce ga uku kana jiya duk da hadisi ke kana da yi an gane ko to matsalar shi ne akwai wanda in ya tsinta din ba zai bayi jiya ba zai barki da zai ke kara in ya danyi a farko to zai ja da shi shiga harkar to kuma ake gode wa shi ga da jiya lokaci bayan lokaci ai dai kuma akwai masu waye wani idan kuɗi ne ya zo in ya zo aka ce ya faɗa a nawa ne kuɗin ka dubu hamsin ne wai saboda rainin waye zai ce ka faɗi lambar kuɗin waye ce hadda lamba ba lamba kai kanka kuɗin da yake cikin biyar za ka ce ka faɗi lamba ai ba naka ba ne to saboda haka ba wannan ne ba za mu ji me yake magana a kai to sai ce wa illan da ba a bihi in ko ba haka ba mai shi bai zo wajen kai amfani da shi wannan abu an suwai da gina gabana kala laqitu ubayy bin ka'ab suwai da gina gabana yake ha da ubayy dan ka'ab kala yace akabtu suratan na bin waje da kai take sura fi hadi aka dinar akwai dinari dari a ciki nawa ke ne mu'azzam zai iya ganin dinari da dubu dubu dari nawa kenan dinari ɗari to miliyan ɗaya miliyan ɗaya ya tsanta duk dinari ne a kagar ko dinar a dubu ishirin da biyar da wani abu wani a dubu ɗari duk dinari ɗaya dubu miliyan ɗaya ya tsanta to a cikin jaka a wannan lokacin ba dai jin nabi sallallahu alaihi wa sallam yake dina ce gurin annabi alaihi salatu wa sallam fa kana ce ce arifa haula kai tijiya tsawon shekara daya alhaul shekara kenan shine dan da ka ake cewa a daya haula alaihi haulu ko shi shekara ta zabu kan dukiya dai kudin da ya kai ni zabi yanzu yanzu a damba din nan kawai zai zama miliyan biyu da dubu ɗari biyu to ba in san ji ba ka fitar da zakka ba sai ya dace kara in kai mata gibi to shi ke amma su sabai mun biya da kuɗe ko suke nan zubar da zakka kai kuma Allah Allah kake kai mata gibi kan zakka ta shi ne Allah Allah yake wata gibi dan kan zakka ta taba wa kuɗi ba ne mutum to zai yi eh da ko suke yi wallahi dan kawai mutum ya fitar Allah ya ce a kimu salata wa atu zaka sai suka ce mun jar sallah amma ba mu fitar zaka ba sai mutum ya je ya sai ka kamar mai alwaji ne ya zai injiniya ya gada ba zai fitar zaka ba kuma malam Muhammad ya gada ba zai fitar zaka ba saboda amma aka yi accumulating kudin aka bar su suka je ka ka fahimta da kyau ko to zai to ba za su tara ba saboda kan mutu zakatun sun yi Rawaye ka je da bara ko? To kai yanzu ina da kai za ka yi da zai jira sai za ka gama. Misali. Ka gani? Ai dan na ga ba ba yana da wata kani ji za na ce magana. Da alaji ba da yana da shiru zai. Ka ga ba zan da bai ya lallake ba mutum. A haɓari. da aiki ke to so da haka sai ce ba a rabu a haula na yi ciki a tsawon shekara ɗaya ba ne mutum falam a jirgin ya arewa ban samu wanda ya yi wato ya yi ƙara bai zo yi bayani cewa kayan da bane wanda ya san ma da kuɗin bai ban samu ba sun ma a kai tuwo da nan na zo فقال في كاغي داو غور الله عليه الصلاه والسلام فقال يجي عليفا اولا كما يجي a tsawon shekara daya shekara ɗaya kenan biyu fa aradtuha falam ajid wallahi yanzu ne wani zai zo ce ba na sai eh amma su kaga tijiyar ba ake amma oho ba ruwan su yake ban samu kuma mutanen ba su kai yawa ba ya kamata a ce an san me dukiyar domin akwai guraren ana ma haɗuwa kusan da ke karkawa a karatun mu na jiya ai a aikin hajjin jahiliya kowa zai saboda wani ba ba dai aikin hajjin ba dan kasuwanci kawai zai duk ana haɗuwa amma in yi tigiya ba mai ji tun ba a ce shi hu talata shekara ta uku na zo mata karo na uku fa kana sai da yi masu yi a wane mutum sai annabi alaihi salatu wa salam ya ce kiyaye yadda jakar take mazubin ka ga gane cewa wata kai ya yanayin jakar yake wa adada adadin abin ciki sai ka bude za ka bude ka irga wa bai ka a da matsaurin da me aka ɗaure tunda sun ɗaure ba ake to da haka yace fa in za a sahibuwa idan mai kayan ya zo ka bani shine cikon magana wa illa in bai zo ba ba ta jariya ka amfana da kayan yace ban tabta ku bayan da amfani da shi fa da ido ba da ba'du bi makka bayan ya gama amfani da kayan kuma zai haɗu da kawai zai haɗu da mai kayan kuma a makka فقال زيدي لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا yace shi mai ruwa ya ce ban sani ba shekara uku ne ko ko shekara ɗaya shakka shakka rawi amma hadisin da ya biyo da ƙarara ai ka ga shekara ɗaya ya nuna amma ibn umar ka karanta mu da don ya zo ya ga ban shi sai da ya zaki tsawon shekara uku je ka kawo sai gaba da tijiya ya kuma dawowa sai ka kace da haka وعن إياد بن عماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقعة فليشي ذا عدل duk wanda ya tsintuwa to ya kafa shida ya samu shida wanda yake adali a wannan gurin gurin da kai tsintuwa wanda za a kafa shida namiji ko mace me dalili a ko ina ne aka faɗa ba ko ina ne gidan namiji daidai take da zama ta biyu ku ne ke wani sako muku wata wata zuwa da wani malami na yake da ita a kan matsalar gidan bari ki ajiye to sai ce wani ya zai to shi ne ce man wajen da lokacin falukin za a yi auta wai adili ko kuma adalai sun malayu da jirgu sannan kada ka jirgita kun san ajiya to ake yadda aka ba ku taba karanta labarin haruna da jin da hasan da ali a kan ke da haruna da jin da hasan da ali a matsalar alƙalin ne hasan ne zai yi tafiya ne ɗauko tukunya kun san tukunya ke zuwa mutum ke kamar ta zuwa da su sai ya ɗauko tukunya ta yi kawo a yace da Allah ajiya zan yi balaguro ga shi nan zaitun ne zai ga sama irin saman har saman tukunya duk zaitun tsawon lokaci hakan bai ga ba kawai a liran nan ka'idar ajiya an ce makara ka jirgita da yadda take ba ruwanka haka iyayen mu ba na gaya muku wani zaɓin da ya wuce cewa in ka duba amana ta iyayen mu duk wanda ya haura shekara sittin a duniya amana su ba iri ne bane da samu ko kunya da ko ku yadda ba yawwa don kaga shekara ashirin baya ya ke haram ya ke halal ake amma yanzu haram nan ake biya kure mata gudu ta kan da take wallahi ta kan da take kowa mun ke yi a guje neman guri da ta hago ka sai ta neman gurin kuya to saboda haka ali lokaci ya dau lokaci hasan bai da ba kawai sai ji da duk sai ji wa matarsa zan gudu dukun yan nan sai a ajiya ba aka ba ka sai Allah ya ji ma bai da ba yana budewa sama ba sai ga kawai dabara yayi a cikin kasar gaba ɗaya kuɗi ne a ciki tunda sunan lani kuɗi ne mafi ɗan sama ne kawai ne sai zo ce masu nan duniya ce a ciki kuɗi ne kawai ya juye gaba ɗaya ya kwace kuɗi ya wanke su ya biyo da ita sabuwar tura wallahi ba jimawa sai ga hakan ya dawo ya dawo ya ce na ajiyar da yake tana nan ya je ɗauko masa da ya je yana buɗewa sai ya zanta kiriji ali dama ba ba ba zai tun bane kuɗi na ajiya shi zai da ai da tun kake mun kuma ba zai tun kankan yace da Allah tun muna je da juna ka bani kuɗi na shi san zai tun da bai sai kan ki kara gurin Haruna Rashid Haruna Rashid yace ina ce da ka ba ke da alamar ya fitira a zagayen da Haruna Rashid yake wata rana yana zaga gari kawai sai yi wani yara yara ƙanana sai yi ɗayan yafi ni ne alƙali ni ne alƙali za a wata alƙali irin yadda yi sai ɗaya kuma ya ce shi alƙalin da ya ce kai kuma kai ne haka kai kuma kai ne ali sauran yara ya ce ku kuma shi da ake fadona kawai da ya zauna abin da zai zai wuce da yake bari ya kalla abin mamaki saboda shari'a abin da zama da da an tabbatar da shi ai kowa ya san da ita abu ya ji jira sai ki yara da yana da wani sai cewa ya yi an zo ina hakan yake yi ce ga yara ke da ina ali ga yara ke da ya aka yi ya kawo sai da aka yi da ko bai da yani akwai kaya na a wanda wani a jiya kaza kaza bayan lokaci ya ce min wai ya ce na kai da zai tun ya bana ajiya zai zai tun ya bana ajiya sai kalli ma'aikatan ko bai zai kai ajiya zo wanda ya gafi da suke sai da zai kan kawai aka wuce aka ji aka zo da wasu sai aka ce shekara nawa zai tun yake bai lalace ba ko kwana nawa yake bai lalace bai canza ba kawai sai suka faɗa haruna rajiya ne wanda yake alhamdulillah kawai sai mutu kun san da shari'a yaran da ya warware matsala yana koma da aka kira wani suka faɗi ga iya adadin da bai zuwa yake bai buga ba sai aka ɗauko wannan bai zuwa sun da hakan ali ya zuba a ciki ana duba ga ce wannan kamfanin sai ka ce wallahi sai ka biya kuɗin sa kuma zai biya to ita ajiya ba hannun jayi ba a canja ta shi za a yi kungare da cikin wayan abubuwan da yau da kai yake bayani a cikin da tawarsa cewa da a turkul hukumiyya da siyasar jariya na na maganin a turkul jariya ainihin da ba ruwa ke koya a mutane na alƙalin akwai abin da ba nasi za ka yi ba ku ga bukatar nasi kawai hankali yana kan nufin cewa ya ba shi ajiya ya cewa ya yi ba shi ya ce karya ne wallahi kaza kaza su bi ne ina shi da babu ibn kai da ka da jawon ta sai ki da abun da yake tsara sai ki alƙalin yake kana da shi da yake babu yake a kusa da me kuka yi ba kowa a gurin ke wata bishiya sai ki je ki kira mu bishiya kawai yake kawai kawai ya fita daidai dan jima haka dan daidai ya ciki har yanzu bai dawo ba sai shi wannan da yake mutu sai ya ya gurin da riga ran kai da shi sai ce to wallahi sai ka ga yake kaga adilla aliyya ne ba komai ake amfani da nufi ba kai abun kuma aka koya bani da kai Allah makaranta sai sai saboda haka ire-iren wayannan abubuwan su suke tafi an fahimta da kyau ko basirar da za ka yi amfani da ita ka gano wani abu to kaga shaida ita ajiya ba a canja ta la yuzabiru wala ya kun kada ka koyi komai kuma kudin da naira ɗari ne ya ce ɗari ga ta ni wannan kudin ba ɗari ba ne kaga idan ya zara goma ai ya canja ba kuɗi shi kenan ya yi kitima bai ja a rabu a mai kudin ya zo ba huwa a haƙo biya iya cancanta a bai kawai idan ya zo yanzu wanda ya zo bayani ya ce ya yi da miliyan da ya ce rafa goma ɗan dubu dubu a jaka kaza ya faɗi jaka ya faɗi rafa bai ci ba ba ta yi bayanin cewa kaza kaza kai ma kudin aljihun ga aka ce ka bar lambobin ai ba za ka ci ba na aljihun ga kawai domin ka karo kuɗi yanzu sai aka ce ka ba ta ce lambar waye za ka to kai wani lokacin ma kudin da aljihun ka in dai ba da ba kai da kai bane in dai ka tattaba su sai ka kuma duba in aka ce ka faɗi kai da kai har biyar din da take kai wallahi ba zuwa za ka to to dai wa illa fa huwa ma billahi yudihi man yasha in ko ba haka ba dukiyar Allah ce da yake ba wanda ya ga dama haka yi dalatul ganami wal ibi batacciyar ta wato tumakai da awakai tinkiyar da ta bata ko akuya wal ibni da kuma mai wato raguma wa man wata da zalatan min al ganami duk wanda ya tsinci wata dabba da ta bata cikin tumakai ko awakai a kada ha to ya dauka wa azafa ya fiya babu wanda ya dauko za a fiya daga makabarta ya yi wannan ajiya ya fi tsinta ba haka ake nufi ba shi ba gurin sun tuwa da zan zuwa daji ko gaji zai bayani bai ne to ne ba wato in an samu mai ya zo an samu wanda ya zo kilemin to za ta ce wa illa malaka abin nufi idan ya yi jijiya har tsawon wannan lokacin an samu mai ita shi ne wani yanzu ribar idan a fahimci ribar idan aka yi jijiyarta har tsawon shekara gudun nan ba samu mai ita ba wa illa an an samu mai ita ba wa illa an ba samu ba malaka a zai mallaka wa man waje da zalatal ibli duk wanda ya samu fatattiyar dabba kuwa fatattiyar rakumi lam yahilla lahu aqduha sai ya gara kuni ya bata bai halatta ya dauka ba da an da hula ya fiya alaiha domin shi ba kuni ba a ce wa tsoron komai yana da karfin da zai kwafi kan ko a dai sannan ba wai zancen daji ba ma kuma zai iya daukan lokaci zai mun yi bayani a karatun mai shekaran jiya cewa raƙumi yana ɗaya daga cikin dabbobin da Allah ya masa baiwa tafi na tsara yana da baiwa ta musamman saboda haka yana da riga kuwa a cikinta zai iya ɗaukan wata biyu bai sha ruwa ba tukatun da yana da wannan baiwa garin yayan yawon da wata nan zai dawo inda yi an gane ko ko wata irin dabba da za ka ji an kwatanta mutum da ita ɗazu nake muna karatu da wasu mata nake ce musu yadda aka kasa a tsarin tarbiyya matakai hudu yaro yake bi kafin ya zama mutum. Matakin farko shi ne zai rayuwa irin ta bin. Mataki na biyu ya rayuwa irin ta tsira. Marhala ta uku ya rayuwa irin ta jaki. Marhala ta hudu ya rayuwa irin ta kari. Um, eh, kari. to shi ne nake nake ce musu da aka zuwa da magana aka ce wai rayuwar jaki aka ce wai nake kanci da cewa aka ake miji ba sam kuma shi ne a wannan tsarin tarbiyya idan baka bi sai na ba su misali na ce a gurin bahaushe jaki da an ce jaki kawai da giganta ya kuke kawowa kuma a cikin dabbobi jaki yana cikin intelligent dabbobi dan jaki za ku je guri duk nisan sa a bada amma ya da kai ana cewa jaki ne zama tsaba tumansa da ake duka amma ba wai so to shi ne sai na ce musu a wannan marhalar ce za ka ga yaro ya taso musamman budurwa a gida za ka ga tana yin jaki wa za ta iya haɗa wanke-wanke da wanki da shara da mobil ko ba ta damu ba duk ne duka haka shi ma ya rasa kowace kuma kowace rayuwa da wannan rayuwa guda hudu su ake ka bibiye da ka bari ta ɗaya ta shiga ta biyu ta biyu ta shigo ta uku to ya rufe wa da kai kowace rayuwa ka bi ta daki da kan wata da shiga wata ana zuwa lokacin da zai zama mutum ka tabbatar da duk hudun da ya zuwa da su in ba haka ba shi ne in ya ɗebo irin wannan da ɗariyo zai ga ƙaton mutum babban mutum ya tsaya a tsakiyar jiki ya yi fashi ya tuɗe shi ya za a faɗa ne domin wani san ɗabi'un ba su raba da shi ba ko ba kwa gani to saboda haka wannan shi ne kaga ɗaya daga cikin baiwar rakumi ke ne kafan nan tasa ta fi karfe kwari abin da zai zo ya tsaga ba kafa to duk da da kake ganin kofatarsa da karfe da waye baya kula shi za ce kira da jirgin ruwan ɗan dauri saboda baiwar da Allah ya bata kaya duk yadda take da kwari zai taka ta ta kai da gaba to yana da baiwa ta musamman to ka ga ba wanda yake da wannan baiwar ya ba fi ka juriya ka ce ka tsinta ai kai ya tsinto sai dai ya tsinto ka kai ba da dan wannan lam yahilla lahu aqduha li'annahu la yusha 'alayha ba a jin tsoron kadanda وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فساله wani mazaunin karkara ya zo gurin annabi ya tambaye shi amma ya tafi duhu dan gani da abin da ya tsinta fa qala fi ji arif ma sana kai tiji a shekara daya sun ba arif ha aibata sannan kai bayani jakar shine aibar jakar wa biqa'aha da madaurin fa in wajada ahadun yukbiruka biya an ka samu wani da ya baka labarin abin da yake cikin jakar da yanayin jakar shi ke nan gaba shi wa illa in ko ba haka ba ga wannan yayi maka kai shi ma kun yi tuntuwa fastajiha an gane ko wato ka nemi ciyarwar abin nufi kai amfani da shi kawai kala ya rasu Allah sai ce ya ba ikin Allah fa zan lafi gana a tattiyar tunkiya ba kuwa kuya wanda ta bata kala sai annabi ya ce laka auli akika au lizini ko dai ka dauka ko wani dan uwan ka ya tsinda ko kura ta cinye a ina ake wannan magana abun ni ko a daji domin a nan kura ta saboda haka ba a cikin unguwar mutane za ka ga akuya kace ka tsinta ba ka da dalili yauwa ba da tsintsiyar akuyar mutane a cikin a daji ake magana domin akuya a daji in dai baka dauka ba to kuraye da namun dawa za su yi to kun ji kala yake zalati libul fatassiyar fatassiyar akumi ba fata ma'ara wajuhun nabi sallallahu alaihi wasallam ta ma'ara bi ma'ana ta gayya sai fuskar annabi alaihi salatu wasallam ta canja ana cewa batun ta rakumi fa kana da yake malaka wala ha me ya ce ka da rakumi kuma me ruwan ka ne ma'aha hidauha wa fiqauha tana tafa da takalminta da ruwanta abin nufi ba abin da zai wata illa a kafa sannan kuma abin kibar ba ruwanta ruminan animal ce amma a ruminan animal ma ita ce babba wajen cika ta dawo da abin cikin da ta yi cikarsa ba sama da rakumi ya dawo ya tsoro shi da dan cikin sai ya tika ya ya murza shi ya nika shi da ne kuma shi rakumi ke sai ya ce tarijul ma annabi ya ce abin da zai gangara ruwa wata kuni shajara ya ci bujiya abin nufi ba abin da zai yi ba shi barazana bin ruwan ka dake kun ji wannan ko hukumul ma'quli wa shay'il haqiq hukuncin tsintuwar abin da za a iya ci in baka tsinta ba ba kafin zuwa washe gari ya rufe ko ya lalace wace ila ake da abin da yake wato mara wani daraja misali naira goma hijiran hamsin naira goma hijiran hamsin a wannan ba abu ne da za ka yi cikin shekara ɗaya ba ba shi yake nufi ba amma waje da makular fit ɗari duk wanda ya tsinci wani abu da za a iya ji a hanya a zamanin su na aminci kenan kai ya tsaka ruwa ba hanya ka ci zamanin aminci yake gaya ma da ake zuwa a noman dabino a ciro shi a jawo hanya ya rika dan zuwa sai annabi ya ce falahu aqluhu zai ci fa man wajada shay'an hakira duk wanda ya tsinci wani abu wanda yake mara daraja la ta ta'allaqu bihi nufusu dukiyoyi ba su ta'allaka da ni ba misali inda za a zo wucewa sai mutum uku hudu duk su wuce ma ba su kula cewa wani a yara ne ne zo da shi zai ɗauka ko kuma wanda yake ko ba yara ba ne ne dukiyar yara shi zai ɗauka ko kuma babba ne zai ɗauka kawai ya miƙa almaji irin wannan ake ne kaga sai zuciya ka iya shahararowa kaga ba waya a ciki waya ta shiga nan to haba ala babu tunana haba kun da abin da ya ce dubu ɗaya ba dubu ɗaya a yanzu a kebul a kebul haƙin ne kebul haƙin ne za dai a gaya ma za ka kashe amma bai yi daidu za ka biya an gane ko za ka kashe amma bai yi daidu za ka biya kawai wannan shi ne to kaga sai ce an anas bin malik radiyallahu anhu qala ko na tsallake falahu akhduhu to sai ya dauka wa tamalluku ya mallaka a shawul hakim an anas bin malik radiyallahu anhu qala mara nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fi tariq annabi ya zo wucewa sai ga wani dabino a kasa qala zai ce laula anni ahabu an takuna min sadaqa annabi yace ba dan nabi tsoron kai zan to wannan da biyan na sadaka bane la kaltu hada na dauka na shi kun ga abin da ake magana ko kun ga dino ne lukatatil harami tuntuwa a harami mun yi irin wannan karatun jiya yawwa wa amma lukatatil harami bala ya juzu tikatuha tuntuwa a harami baya halatta illa li ta'rifiha fi abadan har abada kun ji ba iya lokacin aikin hajji ba ba a tsuntuwa a harami sai ga wanda zai in ba da haka ba abubuwa ne za ka gani a harami ai abubuwan da ake gani a harami da yawa amma Allah ya ga mutane sai ne kowa ya tsalle sai ne aksar sun zo su ɗauka duk da san mutanen mu za su tsinta amma da yawa za ka gani tsallake ya yi na? ai shi dama yawanci takalmi dama ai kaga inji goyi ne shi ne abin da yake faɗa ka sa da wani wani ya sa ka da haka yi shi wannan daban amma musuli da za ga wanda ya fahimci a yanayin harafi yake ai za ka duk inda za su da takalmin ta a leda amma dai kaga kwanan kwanan mu talatin a kusan banda ƙarfi da zai ganganci tun da alaikar ba zuwa Allah ya ji kansa da gafara ya gaya mun ya yanayi wato aikin wato a yadda ake yi da silibas da na je da silibas dina alaida da ke zaki duk inda za ta yi sai dan da zai ganganci na aji na dawo na karar baya yadda rigu kusan kwana hudu biyar mu tawo ba amma in dai na karka tafiya da shi ko ina za ka takalmin ka zai zauna amma saboda abin wani lokaci kamar da suke fara ba wani ne yake dauka ba askar ne suka zo gurin da ka ajiye ba a ajiye takalmi sai su share shi gaba ɗaya za su share shi wallahi ya zama gyara saboda haka ba wani lokacin sau da yawa ba ma dauka ake ba ko kuma mutum ya ajiye rasa kwana da ya ajiye eh to shi za ka makale abinka ɗaya daga cikin dabarun da na koya kawai ka yawo duk inda za ka da abinka in za a yi sallah yana tsakiyar kafafa a cikin leda to sai ga duk inda za ka da silifar ɗinka amma ba haka wani silifar za ba ai dai ka da wani tattara za ka ci don za ka je ka tarar da wata wani zuban ɗin na bola sun zuba silifar kawai ɗin na jama'a kun ajiye a inda yake ba gurin da ake ajiye ba.
mutanen nan da ake karawa ni da wani haka za ka hamu taki dawo abun mafi sauki ma ke me a ciki lokacin da ka gama a me ake kiransa ka gama umararka kayan gida ne a cikin ka biyu ka za ka danna abun ka me a ciki in kuma kuna tare a ledar da ba yake a leda a cikin leda ko da yake da ledarsa idan kuna tare da wani ko biyu ne shi ya gaji da dawaki yana zaune sai ka ban marka ke kai dawakon ka ka dawo yana zaune a gaban sa ba bai taba ba ya ɗauka ga jinsin na ka zo ka zaɓi labari yadda abin yi Allah ya rufa aji shi da abin da ya gaya ba yana cikin abubuwan da a tebul ake ka gane saboda kamar yadda na gaya ma zubarwa ba za a tebul ake ba ya cikin wanda za a ce ganganci mai kasance duk da cewa ni da na zuwa tana sauke nawa a wannan kuma an kako a wani gaske da na tana babu nawa ban kai shi ba kawai aka bana koma kaga wannan kuma ai da wani ya ci wudu ma biya an kuzi kuma su ku yawwa kaji karatu shi sa nake ku tambaye ki dawa kaji ni ma kuma rashin ko da yake ba rashin sani wani an gaya ba da karshe kawai wato sha'aba ne wallahi dai dai kun san kwana ta ci uku da amfani da nuna to ka ji jinsin da ya ga wa shekara da shekaru shi ba da yana wane mu wane mu kawai ka ji bayani in ka ga ya dauko na wani to za ba da niyyar kake ga ji bayani ya ga wa eh Allah ne mai kama da wanda ba su je ba Allah kai da gurin ai wato maka ku ina yawan ga yawan wallahi duk wanda bai je maka wani kallo ba in ji gani kawai Allah ya taimake ka gaje maka wannan shi ne zo da haka sai yace to kaga wala yajuzu tamalluku ha ba'da hada baya halatta kamar naki wannan abun bayan shekara daya ka gani ha kun zo hukunci ta ko kamar watanta wani wanda zo in haka ne za ka tsinci gwal wani ya ce ya yi ta tigiya a ci da harami ne da tigiya ai yi wannan niyyar da za ta kai ga harami ai biloniya za ka zama sai aka ce to baya halatta ko bayan shekara ɗaya na harami ka ce a yi shi kayi cikin shekara ɗaya to wani da za ka zo kayan nasa wani illa a ranar ya magarin ba kuma zai kuma dawowa ba ko ba ka bane ko wani ya bara su kai kun so mutumin Indiya bai kuma dawo ba ina za ka ganta ba sai kiyama ba to yi za ka je ka gani ba dai dai yake da sauran ba sai ka je ka kai inda ake kaiwa a aji ga musulmani kai hukumin nan yayi عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه الله يا حرم تجري مكه falan da yin jihadin kabuli annabi ya ce wato ya haramta yin yaki baya halitta ga wani kabina wala da yin jihadin ba'i sannan kuma baya halitta ga wani bayana ko ba ta halitta ga wani kabila ba kuma ba za ta halitta ga wani bayana ba wa inna ma uhillat li ta'ata billaha karatun mu biya annabi ya ce ni ba halatta ban ayyaki ne a garin Makka ɗan wata awa kawai lokacin da aka yi fata kuma daga nan aka rufe ba ƙara ba da dama a yi yaƙi ba wala yuktara alaha sannan ba a cire ciyawa a maka ba a cire ciyawa wala yu'badu shajaruha ba a yanke bishiya a harami wala yunabbaru sayduha ba a koyi kayan farauta a da wannan lokacin za ka gani dabbobin na zuwa har kusa da mutane barewa ta zo gada ta zo kusa da kai a matsayin ka na makwarauci a cikin harin to haramun ne ka kama ta wala tun ta kazu luka na tuha illa da ma'ari baya halatta a yi tsuntuwa a harin sai ga wanda zai ci giya shi ma kuma da shirin to me kai ka tun da shekara da yin nan fa kuma kai ba za ka kai shekara ba sai dai mun zuwa kai zama shi ma kuma kullum kana gudu ne a cikin abunka to kaga ba wani magana sai ga wanda zai ci giya mun ji wannan ko allaqitu dan tsinduwa shine ke cewa allaqitu mambud in ka karanta al mambud a cikin littafin muwatta shi haka yake kira da allaqi sai ya al mambud na'am na'am na'am haka zai fi safa ma cewa ga abin da ya ciyar da ita tsawon lokaci kaza da ya yi wannan shi ne shara'a cewa ya ciyar da ita lokaci kaza dabbar na sun zo ne kuma za an an bar ta je mutuwa za ta to sai ya biya shi ne ka'ida sai ya biya ta abin da kake tunda ka ga dai da sai ta kai matakin da za a tafi nonon ta sai a ce to ka tafi nonon ka ce da ita sai a ba da wani hukunci da muka wuce a baya amma iya ce da ita aka yi to zai biya wannan shi ne jama'a kaga alfarma ma yayi tun daga daga daji inda daga dauko da yin yi ba ya saba wa Allah don ba ungon da yin ba to kai alfarma yayi ba yayi sai ka biya kudin jiya ba wallahu a'lam to kun da allati da tantuwa tarihu allati huwa ibnu ghayr mubalig alladhi yujadu fi shari'a na ga muku kana da damuwa da albambul ga da ne wanda aka wurgar shi ne yaron da bai balaga ba annabi da da fiya ne wanda ake tunda a hanya wai da mutanen mu ke ko ta haihu to banda jima abin da yake iya hakurin rike cikin domin an san ba ki da aure ko ba haka bane sannan ba ruwa kika ja da ruwan kudawa cikin ke kumbura an san dole wani abu ne ba to wannan dan bai kamata a so da kai ba wani kokari ya faru to ba ka yadda za a ce za a kashe ɗan domin haka ya ɗan ya zama laifi Allah ya yi an ga Allah tariki ko wanda ya ɓata kai na hanya an gane ku yawwa aw la yu'rafu nasabuhu kun ga nan da Allah tariki shine yaron da ake tsada a cikin unguwa shi ya yi ko ko zuru mata yadda suke yanzu da hukunci ana ta wani yana ta kiɗa ba su san yaron ya tuna ne wani gurin ba haka take ba ruwa ba shi ne za ta tare yaro zuwa ta neman Allah ya yi ka ga wani ma iya magana sun fi dace a kan yi aula yi wa rabu na sabu ko wanda ba a san na saba ba hukumar jikaɗi ne to hukuncin tsintuwar irin wayannan wanda ka ɗau farko kifaya idan ka zo wucewa ka kai irin wannan yara in ta ku farko kifaya ne farko kifaya idan ka mu bijir ba abu da kada an yi idan wani ya yi ya ɗauke wani shi ne farko kifaya amma in ba a yi duk an yi ne yanzu inda yaro zai zo gaba sai ya yi kuka a kowa ya wuce shi sai Allah ya kama amma aka ga mutum da ya ko biyu ka ɗauke suka kai gidan da unguwa to sun ɗauke mana. Bi kauli da ala wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa kun ga wannan ayat tana shiga gurare da yawa ko yawa ku yi taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah islamu wa qawliyatuhu wa nafaqatu alayhi ku duka a musulunci kenan wai shi wannan yaron da aka dinta hukuncin kasancewar ka musulmi ko wadansa musuluncin sa da kasancewar sa tsari ko bawa wannan fa kato alaihi da ciyar da shi ya za a kamar yadda kun ji yanzu zai ce ce to dabba ma sun to da kaci yadda ya yaya to mutum ba dabba ma yi wannan magana ina ga mutum wai za ku ji da fira da islami ko kimar islami ba ne mutum idan aka tsinci yaro a garin musulunci yanzu a nan to sai a ce musulmi ne kawai shi ne hukuncin da za a bayi amma a ɗaya ko aka tsinci shi ba sun fi yawa za a ɗauka kawai ɗan ingojin wa yuhkamu bi hurriyatihi aina ma wujida sannan kuma za a ce ta ne ni inda aka dinge shi domin ba garin bai in za ka ce ka je unguwar bayi ai an ka da aiki na ka sanda babu domin ba yaki yake ba kuma ko sako ka kaje yanzu ko sako to da ake magana cewa na kaji hali an yi kaza ko nan ka je ba abin da za ka ji ka samu bawa ko baiwa da da su ai da mun ji kai da su ne matasan garin da sun tafi da ake zuwa ma da auro dan mata to haka za ka fi tabbatar biyo ko ba ka bari Allah ya tabbatar da da zai ka ki biyar sai ka biyo ba da za ka ki biyo eh ka gani da yawa wanda za su biyo domin ba ba maganin laifi ba kaza ba kaza biyowa kawai za ka yi ba sai da ga yin dawo da to ka gani to sai ce ya annal waliyyata hiya al-asl bil adami wanda wanda wanda domin yanki shi ne asali a kan kamar asali duk mun bibiya mun bibiya da bibiyar ayoyi zai ga wato hikimar da suke kawo cewa asali musulunci bai biya zan bauta ba ba za ka hanyoyi yankin sun yi yawa na bautar kaɗan ne abin da zai sa menene misali menene yake sa mu biya zama ba ta wata hanyoyi ne ko dai ne ko dai yanki da kyau ba ba ko kuma ko biyo ko to amma hanyoyi kun ga wannan biyu ne da kyar kuma su ne biyun ba hanyoyin yanki ba ko yau mutum ya ce ya ne ya gomi ga su na rubutu eh hanyar bukata ba ko misali ko kuma mi dole da bukata ga su in mutum ya yi kaza a ce kaza da Allah ya yi haka ko ƙur'ani haka ƙur'ani a kuma kaji wani gurin ku hanyoyin canji a musulunci ya yi da yawa bai kamata ku ba ni kunya ba misali bari mu babu ta da arda guraren da in mutum ya aure Allah ya ce ba tahrimu ba ka kun gane gurin da to kamar ne
wanda yake da Allah ya yawa wanda yake da hayi sai ɗan gari wuyayi su ne ke ni sai kuma ne
ya burge ne ka
na ya burge ne bawa bawa da ya burge yi ba ba da kanka ka kawai ka ce kayan rayuwa akwai wanda ita na fara faɗa a so da cewa wanda ayoyi suka zihari ko yau gobe mutum ya yanke wuya da sai ne hasunan da ya wani wanda ya kai yari na kisan sai da kuri ga suna a suratun nisa'i wurare da yawa suna so ne ku fahimci cewa yanci hanyoyin yanci sun fi na bauta yawa shi ne kawai irin wani nan kana yake zuwa kan yadda tattauna da abokin wanda yake so ya challenge musulunci ai musulunci mu kaza an biya kaza wayannan hanyoyi ne to lokaci mu je ba to sai ce ina ne To, ka ga ne za ka gaya ma wa in kana ma abu malu, in ko yana da dukiya ko bi ga aiki ne, an tuntu mutum da kudin sa a Ko, kamar da nake muku, Hijab bin Allah, da ma'aikata da ta tura shi da bi, tun daga wasu raya ce da ko karatu a Madina, da kudin sa, yaro je kan gani ya wuce kana ta fasa, sai ka ga magana a kan kuma kaza da wannan kudin da aka baki da kudiri shi za ta ce misali shi da ta jini da rayuwa an gane ko wa illa fa nafaqatuhu ala bai iman in ko ba haka wato bai sai ba ita za ta ce ta ji wale kage yanzu gwamnati kenan an sunai abin jamila رجل من بني سليم قال وجدت ملكوتا ya samu zambin zuwa ba ne su yi umar yin sarka sai na je wurin umar yin sarka da shi ba ma da aiki aliyu sai wani mai unguwa ya ce mai unguwa can abuwa da ne ya aliyu mai unguwar wannan unguwa ya aliyu al-mu'mini inna hu rajulun salih wannan mutum yake ji fa da umar sai umar da ta kalle ya ka zalika huwa aka tambayi wannan haka ne kada za mu yi kwarai kuwa ba kada zai ji ila bi wa huwa khair wanda ya tsinto da aka tambaya kai da ka dauko shi kada alama da ganta yace eh sai ya ce ku da gudun shi tsani wala ka wala ku kai ne maulan sa an gane ai ko da ku yau ba wanda aka yanda wa alaina na fa ku yi da mu ce shi me yasa aka ce wala ku ga mun ba iya ne kai da kake maulan mutum wanda bayan da kake da giya kanka da za ku faɗa a cikin ya faɗo na kuɗi kawai mun ji a na jibin da lamarin na ji akwai gaba da nake zuwa na yi da magana shi ne kawai za ka iya kayan in yi mutu an bai da yau yawa za ka iya zajar na saboda haka mallaka mutum da wani zai ce a saboda haka sai shi ne wani jirin da dole in ya mutu bai da magaji zai ne magajin ka yi ba ai abu ne mai zaman kanka in biloniya ne ba to kana ina da mutum ba an zuwa wani zai mutu ya mutu ka zana ta mura saboda koyon da za su gada yan gado cewa suna cikin gado mirabin lalle gadon wanda aka tsinta wai za ma san lalle wanda aka mirata kundi idan ɗan tsuntuwa ya mutu ya bar dukiya wa lalle wani kowa ya tafi bar magaji ba kada miratu hu ne kima dukiyar da bai kima da zara wakaza diyatu haka nan diyarsa in ku ji lantarki da jami'ai ka ga diyar da ita ba sai an bayar kun gane wannan ko in ji yaro na sabi da'awar na sabar da'awa misali wani za a tsinta sai a tsince shi da biliyan of naira sai wani ya zo ya ce wani ya kwasi wani ya zo ya ce ai da kakanka da wanda a fara wani bayanin nan na ba saboda da kuɗi ya fara inje kawai sai a fara rigima wani ya ce wallahi shi ke suke wani baya kaɗa ana ba za mu wada yanzu ma ko da zai zo kan kalala ne aiki kenan ومن جعل نسبه من ذكر او انثى فليس به دون wanda ya da'awar nasaba ta wannan wanda aka da namiji ko mace za a yadda a zamanin da yake saboda mun da ta mun da tu sai a ce duba da mu mataka na wuri ne mumkin duk lokacin da aka ga samuwar haka abu ne mai yiwa da ya zo alƙalin baya zuwa wanda shari'a ko kuma da ya faɗa ana ganin ba wani abu ne zuci a ciki kawai duk yan unguwar da ya gari ba wani yake ne sai a ce to shi ke fa yi ta'awuz na amma an bi biyu da dawa au akthar ko sama da haka saboda da sabo liman aqama al-bayyin to a nan gurin kuma na sabar ya za a tabbatar wa wanda ya zo da hujja yanzu kuma da jima da shi sai wanda ya ga bayyana zuwa da hujja aqama bil alada aw wa gani da dawa to fa in ta kun ulida ala kafa in ko ba haka ba sai a nemo masa lidanci shi ne kafa masa halitta halittar da adam shi ne ke dole da ke aiki الذين يعرفون الأنساب بالشوي والذين تنسوا عند كوزين جدا عذاب الذين لا تنسوا ثم أجيب لمن حكم له القاتل أنه ولد sai a tabbatar da shi ga wanda mai wannan kiyama mai madanin da ne madanin halitta ya tabbatarwa ana yi ba zai lawa a hakanin da kana alayyar da zai da lafiyar da na surura kana ina da cewa da rana da ya shigo guri na ya fara ciki ta burku a tarihi wani a tarihi wani wato tattara fuskar da abin da bi fuskar annaba ya da ta da tana wani tana wani haske na farin ciki tana nuna farin ciki fakar da yake a nan tara ali alam tarayi alam tarayi duka da fuskar ko halatta da annan mujaddida ne al-mujlisi ba ta ganin mujaddid al-mujlisi da za a alibar tazinnan ya duba ila zaini zaini wa usama ya duba zaini bin harin ko bin ko bin zaini to zaini harisa ya dube shi ya dubi harisa ne kun yi shakka ko ce sai ce ba ka ganin ya san da ya bishi da ba ma da wani ba ba ki da dai hibbu rasulillah ibn hibbi rasulillah wa kad yadda ya rubuta kuma sun rufe kan dillin da wa bada ta damu kuma amma diga diga sun bayyana abubuwa sun lullaba tsarin uba a kwanci fasala sai annabi ya ce sai wannan mai iya falle ne inna hadhihi al-aqdam ba'dha min ba'd wallahi wannan kafa sai shi da daya shi wanda ya zo ba domin waye ban iya ce zai ko ha aqam muharib am zai ko da waye ban Usama ne gani shi ne wani bakar hadisa sai wasu suke zai su rufe cewa ba zai iya haife shi ba ba ɗan gaba ne tunda shi wani gabari ne shi kuma zai rufe to na abin annabi yana kaunar kun san asalin zai rufe duwan da dauda annabi zai ne mai jiki kansa asalin da an zai rufe a matsayin bawa ne yanzu ba bawa ne da aka zo iyayensa ya ba ya ba iyayensa zai suka ji labarin yana madina yace kala yace shi ya raba annabi to shi da annabi wani shi dan da aka yi ke ake cewa zaid bin muhammad har sai da aya ta dauka ta ana an bayyana da yau to wannan shi ne to zai ya zo ya haihu ya haihu ko ta hadu da shi to ya ce wani mutane shi ta su ya wannan ba da sauran ya ce zo wani ba za ka zama mutane da wannan teburi ba ana ta wannan magana to abin yana dawo a zaman da ya ta ta ranar sai wani masani ya ba ya kawo ya hada da nan da ya ta ta yana ganin su a tambaye ba suna kwanci sai ce wallahi inna hadhihi al-ayyam ba'du hadhihi ba wannan kamar ko bai ya yi annabi saboda murna kuma a gaban maka saboda murna ya shiga fuskar da rawun da ta yi ya na na yi ta ce mawadi ke cewa ba abin da ya faru فإن حكم التعريف أنه ليس وليك به ما أما أبي ومن مثل ديانه يريد wannan bayanin na ɗan su ne ina ma duk da yana ganin da kai abubuwan da kama da ali da bai shi jiri gwamnu cewa mutum yi da kuma ɗaya to alikitoci ka san su kuma da yadda yake biya ai su likitoci in ba wanda ya zaɓa da biya addini ba ba komai ne suke dace ba ba kuma wai kana ji ana magana da shi ko ana magana da shi ko wai ko a ji din cewa da shi ne sun ba su da shi duka wadi ba ba su da mana bin yasa an umar bin an umar imra'atin wa i'a hada bilan fi dole sai na ya ba da hukunci dangane da wata mata da ta yi zargi ta yi al'ada tana yin tsarki mutum biyu ta da ita a lokacin da wani ya zaɗi da ita wani ya zaɗi da ita ba za a yi lafi to da aka zo ya ka tambayi wannan jiyar ya ya za a yi wannan sai ji wannan mutum jiyar da masarin kiyama zai ce ka yi tara zafi da biya kowa kowa ba shi da ya biya ba cikin yara ya kamata wannan makaddar mai ta tuna ban da mai rubuci ma ta ka san goma da ba cikin gida mafi mai za ta ce a kawo ba mu kan ma a jirin da mu san cewa yadda chromosome suke da suke zuwa a yi ciki misali yadda suke karɓar da biyu da goma a zafi kaza to za mu ji wannan Faja alahu Umar bai nau ba sai da wani yadda to za ku ji kushi ba sai magana gano wani duk ɗan ku ne shi ne kun ji wannan duk da za ka ji wani lokaci ya yi haɗi ne zuwa wani da alamun da ya yi ta ce da wani zanen yi alhiba kyauta ko za mu yi kuma wani da kyauta da da kuma abu da ya zafi wakil abubuwan da kuma ya jiya da ba mu ya zanta wanda mu yi kusa da Allah ya yi ba bayan da Allah da suna yi dawowa da tsohon da wani Allah ka biya mana bukatun mu da alheri wanda ka biya mana biya da alheri na da kai Allah ka biya mana bukatun Allah ka bar da kawo lafiya masu neman aiki da sana'a Allah ka azaba mu muna roƙon Allah ya biya da jawa wani tsohon na maɗaukaka waɗanda suka yi jarabawa da waɗanda suke yi an gana da mace waɗanda suke yi suka sa aure a waɗanda da aure na kowa ruwa Allah ka shiga lamar Allah ka bar da kawo lafiya Allah ka shirya wajen son mu ka ɗora ka kan tabbaci mai Allah اللهم أرنا في وقائنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل لنا من الذين خافك وتكافؤك مع عبادك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.